الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله to kamar yadda dama bayan muka faɗa su masu ɗaukar wannan karatu da na talabijin da na rediyo suna bukata a rika faɗar kwanan wata saboda abu ne da zamani ya zo da shi don dusan da aka sa karatu a san na yaushe ne masanan kaga in ba a yin wannan sai zama sai a ɗauko na wata shekara ma a sa sai a ɗauka ko na shekarar nan ne so haka za mu ci gaba da bara ma ai muna faɗa ana faɗa ma bara to bari kuma an sha'afa ba a faɗa to fa lillahi alhamdu yau dai gashi muna cikin ranar alhamis yau shida ga watan ramadan alif dari hudu da arba'in da shida shi ne ya yi daidai da shida ga watan uku watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar alhamdulillah ya samu dace bismillah
azifati la azifa azifatu al'azifatu al'azifatu ai alkiyama alkiyama karubat ta kusa ta ma'ana alkiyama ta kusa domin duk alamomin bayyana alkiyama wato mafi yawancinsu sun bayyana kawai abin da ya saura manya-manyan ne suka saura domin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana daga cikin alamar ƙarshen zamani dan shine wato manzo na ƙarshe wanda babu wanda manzo bayansa eh kuma inda basu bayyana ba su ne kamar irin su na abin nan gurin su bullowar rana daga yamma irin su bayyana dujal irin su sauka annabi isa to amma duk sauran wa'annan ƙananan na alamar tashin alkiyama duk sun bayyana to shine wato Allah yake cewa wato alkiyama ta kusa
laisa laha min dunillahi kashifa laisa laha kashifatun wato ba mai bayyana ta min dunillahi ko bayan Allah ai laisa laha nafsun kashifatun ba wani rai wanda zai iya yaye ta zai iya faɗa yaushe ce ai la yakshifuha ba wanda zai yaye ta wuyu zuhiruha ya bayyana ta illa huwa sai shi eh ka kauli kamar yadda Allah yake cewa la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda zai ce ga san da za ta tashi alkiyama shi yasa a hadisin nan na wato na sayyidina Umar wanda sa malaika Jibril yazo yana tambayar manzo Allah sanda ya tambaye shi al-islam wal iman wal ihsan to kuma sai yazo ya tambaye shi yake cewa shine sa'a alkiyama eh shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal mas'ulu an habi a alama min sa'ili wanda ake tambaya bai bi wanda yake tambaya sanin sa alkiyama ba yace amma zan nuna maka zan gaya maka alamominta to shine manzo Allah ya faɗi alamominta a wannan hadisin eh to shine yace ba wanda ba wanda zai faɗi da sai Allah Allah shi kadai shi ya san sanda zai zai faɗi tashin alkiyama ran da za a tashin alkiyama kai dai abin da za a sani daga busa dai ta farko idan mala'ika ya zo mala'ika sirafilu ai zai busa ai busa biyu ce akwai busa ta farko wacce za a yi duk halitta duk su mutu to sai kuma busa ta biyu wacce duk za a tashi kuma a tafi mahashar wannan tsakanin busa ta farko da busa ta biyu shine aka ce shekara arba'in ne tsakani idan an busa kowa ya mutu to za a shekara arba'in sannan a yi busar tashi amma yaushe tashin zai yaushe za a yi busar ba wanda ya sani sai Allah yaushe alkiyama za ta tsaya ba wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala afamin hadal hadithi ta'ajabu ta'jabun yanzu ku rika mamaki daga wannan zance daga Qur'ani an sako da Qur'ani ku rika wato mamaki ai takziban dan sarefantar da shi ba ku yarda da shi ba wai kuna mamakin wai an sako da wani zance daga sama wa tadhakuna wa la wala tabukun kuma kuna yin dariya don izgilanci kuna wa wanda wanda ya zo da ƙur'anin izgilanci kuna wa shi kuma alƙur'ani shi ma kuna masa izgilanci wala tabukuna ba kwa yin dariya lisama'in saboda sauraron lisama'i wa'adihi wa wa'idihi wato saboda sauraron wato wa'adinsa kuma da narkonsa eh ba kwa yin wato kuka abinda kuke yi na cikin alƙur'ani na alƙawari eh wanda aka yi wa mara wanda suka kyautata alkawarin da aka yi musu na wato shiga aljanna da kyautata ranar lahira da kuma narkonsa na cewa waɗanda suka saba suka ƙi biyayya wato ba su bi wato wannan kira da aka yi musu kuma ya za a yi musu wa'i narkonsu shine ya sa su a wuta to duk ba kwa sauraron wannan don ya zama muku wato darasi wa antum samidun samidun ko kuma samiduna ai lahuna kuna masu wargi gafiluna kuna rafkanannu amma labumunkum ga wani abin da ake nema daga gare ku kun rabkana abinda ake so ku yi ba shi kuke yi ba eh sai abinda kawai zuciya ku ta kawace muku abinda shedan ya zayyana muku shi to shine kuke yi wasjudu lillahi wa'budu to ku yi sajjada lillahi ga Allah allazi khalaqakum wanda ya halice ku wa'budu kuma ku bauta masa ai wala tasjudu lil asnami wato kar ku yi sajjada ga gumaka wala ta abudu ha kar ku bauta mata بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق وانشق القمر القمر wannan wato sura ita ma tana bayani akan wato matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana bayani a matsayin mu'jizan manzo Allah eh kuma tana bayani akan shi ma kusancin tashin alkiyama kuma ta zo da kisoshi takaitattu na wasu daga cikin manzannin Allah tabaraka wata'ala wanda duk aka zo da su ubangiji ya kawo wannan kisoshin ne don su zama darasi wato ga kafirai wurin shahada suke wato inkarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk akwai su a cikin wannan ayoyin Ahem.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا ويقولوا سحر سحر مستمر مستمر اقتربت الساعة ساعة القيامة تاكسا أي قربت القيامة القيامة تاكسا وانشق القمر كما وتا يا تساكي أي انفلقا يا تساكي فلقتين ربو gida biyu ala abi kubais bisa dutsen jabal abi kubais ɗaya ya faɗa ɗayan kuma sai faɗa kan jabalu a wato ku'ai ku'ana to diya wato guda biyun da suka yanke ba wato rabi ya faɗa nan rabi kuma ya hau kan wannan dutsen eh ayatan lahu wannan mu'jiza ce gare shi sallallahu alaihi wa sallama wa qarsu ilaha wato hakika an tambaye shi wannan cewa wato su kafirai sun ne- sun nemi wato tsaga musu wata eh fa qala sai ce da su ishhadu ku duba gashi nan ya tsage rawahu shehani buhari da muslim ne suka rawaito wannan wato hadisin eh wa in yarau ayatan idan kafiran qurayshawa suka ga wato wata aya suka ga wato wata mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi uridu sai su kau da kai waya kulu sai su ce haza sihirin mustamirun wannan wato sihiri ne mustamirun ai kawuyin mai karfi min almirrati ai mustamirun daga mirrati ne ai alquwwatu wato karfi au da'imin ko kuma sihiri ne madawwami وكذبوا واتبعوا أهواءهم wa kazzabu sun sarefantar da annabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun sarefantar da shi sun kuma sarefantar da wato abin da ya zo da shi wattaba'u ahwa'ahum sun bi soyayyen zuciyarsu fil batil a cikin batili وكل أمر mustaqir مستقر kowane lamari min alkhairi daga alkhairi wa sharri da sharri mustaqirrun mai tabbata ne bi ahlihi da ahlinsa fil jannati aljanna aw nar ko kuma a wuta duk wanda suka yi alkhairi to zai tabbata gare su a aljanna wanda suka yi kuma sharri zai tabbata gare su a wuta ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر muzdaja wallahi hakika wato labari ya zo musu eh ai ikhbaru wato mai ai ai ikhbaru ihlakil umamil mukazzibati wato halakar da wato al'ummatan da suka sarrafantar da rusulahum manzannin su to wannan labarin duk ya zo musu domin alkur'ani ya yi bayanin manzannin da suka zo ya yi bayanin abin da ya faru tsakanin manzannin da kuma wato mutanen su mafi muzajar wato abin da yake cikin wato abin tsawatarwa da yake cikin salahum gare su ismu masdarin suna ne na masdari au ismu makanin ko ismu makan ne wa- wa dalu dalin nan badalin badali ne min- ma- dalin nan da yace musdajar to badali ne na daga tawul iftial eh wazdajartuhu wazdajartuhu izdajartuhu wazdajartuhu ai ma'ana na haituhu na hana shi bigil zatin da kaushi matsin nan mausula ce ko kuma mausufa ce Mhm.
حكمة بالغة hikima ce wannan labari ne na mubtada'in mahzufin mubtada'in da aka shafe eh wato ai labari ne na abin da aka shafe ma'ana wannan hikima ce eh baligatun mai isa matuƙa ai ta matun wato cikin ta matun cikakkiya وما تغني النذر wa ma tugunin nuzuru wato an nuzuru jam'u nazir jam'i ne na nazir nazir ma'anarsa mai gargadi ma'ana munzir shi mai gargadi ismul fa'il kenan eh ismul fa'il shi munzir kenan ka gani to fa ma tuguni fihim wato wannan gargadin da ake musu to ba za ta am- ba za ta yi amfani a cikin su ba ana yi musu ne ba ta amfani ai al'umurul munzaratu wasu abubuwan da ake yi musu gargadi ake yin gargadi lahun gare su da ita eh ma din nan ta nafa yi shi aulis istifamil inkari fa ya Allah sani mafulun muka mafulun mafulun muqaddamu eh wato duk gargadin da ake musu ba zai musu amfani ba fatawalla Mhm.
fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila Ila shay'in shay'in nukur fatawalla anhu fatawalla anhu eh wato fatawalla anhu sai ka gauda kai anhu gaban su huwa shi fa'idatu wa qabla abin da yake gaban wa tamma bihi kalamu yawma yad'u da'i ranar da wato mai kira zai kira huwa israfilu shine mala'ika israfilu wa nasibu yawma yakhrujuna shine yayi masa nasaba ba bayan nan wato zai kira ila shay'in zuwa abu nukurin wanda yake abin ki ai ai munkarin abin ki eh tunkir hunduhuzu rawuka suna wato kin wannan wato kiran min lishiddati wato lishiddati haulihi lishiddati saboda tsaninsa wa huwa hisabu shine hisabi wato zai yi kira eh shi mai kira shine israfilu idan yayi wannan kiran to kowa fa fitowa zai yi to kuma kowa a rannan zai girba abin da ya aikata idan alheri mutum ya aikata to zai girba idan sharri ya aikata to zai girba shi yasa kowa baya son wannan yinin dan bai san me zai faru ba خشعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر
to خشعن eh, na eh, wai malam da sifi wata walla anhu
قال أصحاب الكرسي mafi yawan masu fassara suka ce نسختها آية السيف wato ayar takobi ta shafe wannan قال الرازي Ibrahim razi ya ce نعم إن قول المفسرين sannu faɗin masu fassara بالنسخ wato bin nasi da shafe wani wato hukunci ليس بشيء wannan ba wani abu ba ne بل المراد منها wani abin nufi dai min ha daga ita
كلام بالكلام wato munazara da zance eh ya yi eh fatawalla anhum yawa ya da'i ila shay'in nukur nahum bai bai bai ce maka me yace fatawalla fatawalla ko fatawalli me yake
أي مفعول به Eh, هذا to المعنى eh, كل شيء من الأشياء أها.
التي eh.
للنزرة
a shike ya fita shike nan khusha an absaruhum ko ai muka ma wannan ko mu khusha an absaruhum wato ran da mai kiran zai kira shine israfilu duk za su fito zuwa wato mahashar sai ga gansu khusha an absaruhum maganansu suna kaskantattu eh suna kaskantattu ya kharujuna suna fitowa wato mutane suna fitowa min al ajdasi daga kaburburansu ka'annahum kai ka ce su jaradun fari ne muntashirin farin dango mai daidai wanda ya daidaita la ya duruna ba sa sanin aina ya zagu ne na za su min alkhawf saboda tsoro wal hirati da kuma wato rudewa wato sun sun sun tsorata kuma sun gigice ba su san ma ina za a ba don ganin Allah duk yana tab- tabbatar mana shi ma akwai maganar wato tabbatar da tashin alkiyama dama yana daga cikin abin da kafirai zama suke inkari manya-manya cewa yaushe za a yi tashin alkiyama eh suna tun ma zamanin manzo Allah wannan ma- manyan kafirai suna cewa ya za a yi mutum ya mutu an binne shi ya tsufa ya riddige wai kuma a ce wai za a kuma kiransa za a kuma tas- tashinsa to Allah yake tabbatarwa za a yi hakan eh za a yi kuma za a yi shine anan ma ga ubangiji yake tabbatarwa za a yi kira Israfilu zai kira kowa ya fito kuma ga ya faɗi irin halin ma da za a fito kowa za a fito za ka ga kowa wato za ka ga kowa wato ya wato yana cikin kankan da kai kuma yana cikin ɗimuwa eh, yana cikin ɗimuwa yana cikin gigicewa saboda bai san me zai faru ba
مهطعين إلى الداع muhuɗiɗina suna masu gaggawa ai musulina suna masu gaggawa ma dina a alaƙanmu suna su masu miƙa wuyayensu suna sauri suna ta ɗaga wuya wai ko sa hango ina za a je a ba zai yiwu ba ilar da'i zuwa suna miƙa wuyansu ilar da'i zuwa ga mai kiran يقول الكافرون هذا yawmun يوم asir عسير yaqulul kafirun kafirai sai su faɗa minhum daga cikin wato mutanen da aka tasa sai su ce haza yawmun asir kai wannan yini yini ne mai wahala ai su abun mai wahala amma fa zai zama mai wahala ne al kafirin bisa kafirai kama fil muddassir kamar yanzu a cikin suratul muddassir yawmun asir al kafirin gairu yasir eh amma muminai su ba za su shiga ima ba ba su shiga ima ba saboda imani za su tashi cikin nutsuwa amin كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر to kun gani gashi ya fara kawo wato kissoshin wato manzanni da suka gabata kafin a aiko manzo Allah Eh, duk yana nuna wa kafirai ga abinda fa manzannin da suka zo ga abinda ya faru tsakaninsu da mutanensu kuma ga kuma abinda fa muka yi musu saboda haka ku dawo daga wannan tashin karan hancin naku ku bi manzo Allah to duk ana yi musu wannan bayanin ne shi kuma a wannan manzo Allah shi kuma ana haƙurƙurtar da shi cewa to idan mutanenka sun maka haka to ga- ga kisoshin wayannan manzannin ka ji yadda ba to mutanensu suka yi musu eh shine sai ubangiji yake cewa kazzabat qablahum qaum nuhin wato mutanen annabi nuhu sun sarefantar da annabi nuhu qablahum ai qabla quraish kafin zuwan quraishawa eh domin a- annabi nuhu kaga ai shine farkon manzanni eh shine farkon manzanni to sun sarefantar da shi sun sarefantar da abin da ya zo da shi eh saboda haka manzo Allah kai hakuri kai ma mutanen ka sun maka wannan to amma ku kuma mutane ku jiya muka yi da mutanen annabi nuhu eh tanisu tanisul fi'ili da aka ma tutanta wannan fi'ili da aka ce kazzabat qaumu eh limana qaumu ana qaumu tanisi ce lafazin ta kuma ma- to lafazin ta kuma muzakkari ne eh, fa kazzabu abdana sai suka sarefantar da bawan mu nuhan annabi nuhu wa qalu suka ce majnunun mai taɓin hankali ne wazdujir ai in taharuhu sai suka rika yi masa tsawa bisabbi da zagi wa gairihi da waninsa فدعا ربه أني مغلوب فانتصر sai kiran ubangiji sai ya roƙi ubangiji ya ce anni ai bi anni da cewa ni maglubu ni fa a birnin jaye ne ya ubangiji fanta sulka yi taimako
وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر amin sai ce ubangiji ce sai muka bubbuɗe ƙofofin sama eh fatahana bin tahbib ko kuma fatahana eh fatahana muka buɗe fatahana muka bubbuɗe abwabar sama'i ƙofofin wato sama bima'in da ruwa munhamirun mai kwarara ai munsabbin mai kwarara in sibaban kwarara shadidan mai tsanani kafa jarrara وفجرنا الأرض عيونا فالتقى kalma الماء ala على أمر amrin قد قدر alƙudir wafajar arda sai mu kuma muka kikketa ƙasa uyunan da marmaro ai tambu da take bubbulowa falta kalma'u sai ruwan ya haɗu wato ma'u sama'i wal ardi wato ruwan sama da na ƙasa sai suka haɗu ala amrin bisa lamari bisa hali kad qudira wanda aka hukunta bihi da shi fil azal tun azal wa huwa halakum shine halakarsu to saboda haka kaga an kawo wannan kisa ana faɗa su kuma kafiran ƙwarai sha su ji gashi abinda aka yi wa mutanen annabi nuhu abinda suka yi masa to gafa irin musifar da Allah ya saukan musu ga wato hukuncin da ya yi musu saboda haka ya zama musu darasi su ma su dawo daga irin abinda suke kai وحملناه على ذات ألواح alwahin ودسر wadusur wa hamallahu sai wato muka ɗauki shi kuma annabi nuhu ai nuha muka ɗauki annabi nuhu ala safinatin bisa jirgin ruwa za ta alwahin mabuciya alluna wa dusurun da kusoshi wa huwa ma yudsaru bihi shine abin da ake kafe wa huwa ma yudsaru bihi al alwaha shine wato abin da ake da ake ake wato kakkafe alluna bihi da shi wato minal masamiri na daga wato kusoshi eh wa gairi ha da waninta wahidu ha ɗayanta shine disaru ka kitabu tajri تجري بأعيننا جزاء liman kana kufirtu wa'annan wato wato wannan jiragen ruwa da muka sa muka ce annabi nuhu ya kera ya kera kuma muka zuba masu imani a cikin sa to tana gudana ne a magana mu bi mar'an a magana minna daga ne ai mahfuzatun abu kiyayewa ce jaza'an ai mansubin ne bi fil muqaddari ai uguriqu su mutanen nasa an nutsar da su da za'an saboda sakamako ai intisaran dan taimako wato liman kana mai eh, ai da za a sakamako ai wato an an an tserar da su wato an tserar da su wato ai musu an an tserar da su mutanen intisaran dan taimako ga shi annabi nuhu to an tserar da su wato an kuma wato nutsar da su a- an nutsar liman liman kan daga wanda ya kasance wato kufira wato an wato butulce masa wato wannan intisaran shi wato annabi nuhu shine kufira shine aka butulce masa ma'ana mutanensa sun butulce masa to wannan sakamako ne wato da aka yi shi annabi nuhu akan abin da mutanensa suka yi masa yasa yace jaza'an sakamako ne ai intisaran taimako ne liman kana kufira da wanda ga wanda ya kasance an butulce masa wa huwa nuhun shine annabi nuhu alaihi salam wa quri'a kafara ma bil bina'i lil fa'ili ai uguriku an an an kamar da shi bil bina'i lil fa'ili za a ce ai uguriku a wato an nutsar da su wannan nutsarwa kuma jaza'an sakamako ne liman kana kafara ga wanda ya zama ya kafirce ya yi butulci eh in ka ce kufira bil bina'i lil maf'uli wanda aka butulcewa shine annabi nuhu mutanen suka butulce masu an kace kafara ga wanda ya butulce to su su kuma su ne mutanen nasa Mhm.
ولقد تركناها آية haƙiƙa a kaina hazihil fa'alata mun bar wannan aiki abin da aka yi dinnan wannan abin da ya faru wallahi wato haƙiƙa mun bar ta ayatan aya liman ya atabiru ga wanda zai yi izna biha da ita aisha a khabaruha labarin wannan abin da ya faru ya daidaita wasu tamara kuma zai zarce har ila yawmul qiyamah ana jin abin da aka yi musu to ku dau izna ya ku ya ku kafirai وهل من مدكر mutum yanzu akwai mai yin izina wa mutu izin akwai mai wa astuwa biha da ita wa asluhu mustakirun udilatu ta'u dalan muhmalatan wa kadhal mu'jamatu udmat fiha mhm وكيف كان عذابي Wa ونذر nuzur to ya azabata ta kasance wa nuzur da kuma gargadi yayin zari gargadi na istifhamu taqririn wa kaifa wa kaifa khabaru kana wa hiya lus'al an al-hali wal ma'ana hamlu al-muhadibin ala al-iqra'i bi wuqu'i azabihi ta'ala bil mukazzibin bi nuhin mawqi'ahu mhm ولقد يسرنا القرآن للذكر هل فهل من مدكر wallahi hakika mun sauwaƙe alkur'ani lizzikiri saboda wato ai wa'azi da shi kuma da kiyaye da haddace shi ai sahalnahu mun sauƙaƙe shi lilhibzi saboda kiyaye shi a haddace shi wai hayyanahu kuma mun tattale shi litazakkuri saboda wa'azuwa fa hal min muddakirin fa hal min muddakirin shi akwai akwai mutta'izun wato akwai fa hal min muddakirin akwai mutta'izin wanda yake mai wa'azuwa bihi da shi eh wa hafizin ko mai kiyayewa lahu gare shi wal istifhamu istifhamun nan ma'anarsa al'amur shine umarni ai wato ku kiyaye shi kuma ku astu da shi ai ihfazu ku kiyaye shi wata izu kuma ku astu bihi da shi walaysa yuhfazu min kutubillahi an zaharil qalbi gairu wato ba wani wanda a littafi da ake wato haddace shi a zuciya ma ya zama ya zauna a kwakwalwar mutum da zuciyarsa gairu in ba qur'ani ba eh duk littattafan da Allah ya aiko ba wani littafi za a ce al'ummarsa wannan tarin mutanen wato sun haddace ƙur'ani eh so sai al'umma manzo Allah yana daga cikin mu'jizar da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ya annabi Musa ai an ce mutum uku ne ma suka haddace a Taurat wani ma rabi sai ka dauko da wani da wani sai ka hada ra- wannan ya haddace rabi wannan ya haddace rabi amma al'umma manzo Allah sai ka samu dan shekara bakwai ya haddace Qur'ani yaro eh kuma duk inda ka ja masa a cikin Qur'anin to zai ja zai ci gaba zai karanta to sai alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mhm كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر to kaga to an gama da magana annabi nuhu kuma Allah zai kuma kawo isa kuma wato adawa adawa kuma su jiya aka yi da adawa eh kamar yadda nake faɗa ana ta faɗa musu wannan kisoshin ne don su dawo daga abin da suke kai su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana gaya musu da ba dan Allah ya alƙawari ba za a saukar da wato annoba irin wace musiba irin waccan ba to da tuni an gama da su amma kuma an saukar musu da musiba irin tasu a yakin badar eh to kaga yanzu za mu shiga kuma magana annabi annabi annabi hudu sai ubangiji ya ce adawa sun sarrafantar da nabiyahum annabinsu huwa hudu shine wato annabi hudu eh wato sun sarrafantar da shi wato huwa shine annabi hudu eh fa uzzibu sai aka yi musu azaba fa kaima fa kaifa kana azabi yaya azaba ta ta kasance wani zuri da yin zari da gargadi na lahun gare su bil azabu da azaba wato qabla nuzuli ya kafin sauka azaban ai na gargade su to ya abin ya zamo ai wa qam wa qa'ahu ya abu kuma afkarsa eh wa qad bayyanahu hakika ya bayyana azabar da aka yi musu bi qawlihi da fadin sa da yace inna arsalna إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس mustamir ubangiji ce hakika ne mu mun as- aika musu iska sarsaran mun aika iska sarsaran mai tsanani wato sauti ai alaihim gare su ai shadidatu sauti mai tsananin sauti wato tana gudu iska tana gudu kana jin wuyi dinta shi kansa wannan ma wato karan ma mai rikitarwa ce eh fi yawmi na hasin ayini wanda yake na shu'umi eh mustamirrun ai da'imin madawwamin shu'umi ai wato qawiyuhu mai karfin sa wato Allah ya aiko musu wa kana yawmul arba'a ya zama yawmul arba'a ya kuma zamo ran da aka sauka musu din ranar laraba ne eh akhirar shari karshen wata to aka aiko musu da wannan iskar ya take musu gashi zai faɗa mana تنزع الناس كأنهم a ajihazu na salin munkaɗiyar sai ta zamo tanzi'un nasa tana cizge mutane ai tukuli'uhum tana cizge su tana tumɓuko su min habril arda a cikin ramin ƙasa almundasina wanda duk aka sus- aka duk aka sa su a ciki eh, almundasina wanda aka- abin sa da aka sa su fiha a cikin ta wato suri'uhum kuma ta kada su a larin usihim bisa kawunan su fata duk kutsikabahum sai ta dandake wuyayensu fata binun ra'asa anil jasad sai ta fitar da kai daban kuma jiki daban haka ta rika yi musu ka annahum kai ka ce su wa haluhum ma zukir halin su yadda aka faɗa din nan kai ka ce su a ajazu nakalin kamar kututturan dabino ne mun kari mun kari mun ake mun kari mun ka irin ai mun kalilin abin cizgowa ai saƙiɗin wanda yake mai wanda ya faɗi al'adu bisa ƙasa wa shubbihu bin nakhli an kamanta an kamanta su bin nakhli da dabino lidulihim saboda wato tsayin da suke su wayannan mutanen eh wa zikru wa zikru hahuna wa zakarha wa zakarha ya ma ya ya mata tazkiri huna anan wa unnisa kuma ya mata tanisi bil haqati a cikin suratul haqati eh nakhlun khawiya yace eh nan kuma sai ce nakhlun munqairu ka gani nan sai ya sa ya mai da shi muzakkari can kuma ya mai da shi muannasi eh mura'atu lil fawasil an yi ubangiji ya haka ne saboda wato kan ayoyi dan ya daidai da ayoyi eh ijazul qur'an ne mhm fa kaifa kana وكيف كان عذابي ونذر ya azaba ta ta kasance da gargadi na gare su ولقد يسرنا القرآن qur'ana lizikr للذكر haqiqa wallahi mun sawwaki alqur'ani lizikri dan a haddace shi kuma a wasu da shi فهل من shin مدكر akwai mai wa'asuwa
كذبت ثمود بالنذر to ga kuma za a shiga samudawa su ma kazzaba samudu samudawa sun sare fantar bin nuzuri da masu gargadi ai jam'u nazir bi ma'ana munzirin sun sare fantar da manzon su mai gargadin su ai bil umuri lati anzarhum biha sun wato da lamuran da ya gargade su biha da ita wato al umuri lati anzarhum biha nabiyuhum salihu wato lamuran da annabin su salihu ya musu gargadi biha da ita illam yu'minu bihi idan ba su imani da shi ba wa yattabi'uhu ba su bi shi ba faqalu فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه Oh, kalu ba kalu sai suka ce yanzu mutum minna da gare mu ai mansubin alal ishtigali wato ishtigali ne nan mansubin alal ishtigali ai yanzu mutum wahidan wato mutum ɗaya minna daga cikin mu eh wato na tabiu shi kawai za a ware a ce wai shi za mu bi eh kawai mutum ɗaya ya zo eh ai wato ma'anarsa ma'anarsa na fayi ne ai kai fa nattabi'uhu ya za mu bi shi wa nahnu jama'atun kasiratun mu kuma jama'a ne masu wa- masu yawa wa huwa wahidun shi kuma wahidun shi kuma mutum ɗaya ne min na da gare mu ai wa laysa bi malikin shi kuma ba sarki bane ai la nattabi'uhu ba za mu bi shi ba domin istifhami ne na inkari mhm إنا إذا لفي ضلال وسعور inna mu ai inittaba'anahu idan muka zama mun bi shi to za mu tabbata cikin bata ai zihabin tafiya an sawabi gabaran katari wasu urin da wato jununin hauka أو ألقي الذكر عليه من بيننا a ulqiyar zikiru bi tahfibil hamzatayn wa tasjil lisani to da hal alim bainahuma ala alwajhayn wa tarki shin an jefo masa azzikir wahayi ma'ana an kawo masa wahayi ne an kawo wahayi Allah ya gare shi mu bayyana a tsakanin mu a ai lam yuha ilai ai ba ai masa wani wahayi ba kawai faɗa yake yi بل هو كذاب نشر bari dai shi mai yawan sarefa ne fi kauli a cikin faɗinsa da yake cewa annahu uhiya ilayhi shi an masa wahayi ne ma zukira abin da aka ambata ashirun ai mutakabbirun mai girman kai ne badirun mai girman kai kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce سيعلمون غدا gadan من kudin الكذاب kazzabul نشر ashir ubangiji sai ce to shikenan tunda sun faɗa sun faɗa haka to gobe za su sani a ranar lahira waye makaryacin eh wato siga mubala kazzab mai waye mai yawan ƙarya al'ashir kuma waye mai girman kai wa huwa hum ai kuma su ne wannan su ne ma masu yawan ƙarya su ne masu girman kai bi an yi azabu shine za a yi musu azaba ala takzibihim nabiyahum salihan a bisa wato sarrafan tawo da suka yi wa annabinsu shine annabi salihu إنا مرسل الناقة فتنة فتنة لهم لهم فارتقبهم واصطبر mu dai za mu aiko musu masu aiko musu taguwa ne ai mukhrijuha mu masu fitar da taguwan ne min alhadabati daga dutse a saharatu wanda take fa eh kamar su aluka bai da suka tambaya za mu aiko musu mu fitar musu da wannan taguwa ta zama fitinatan jarraba lahum gare su linaktabirahum dan mu jarrabe su to farta kai sauraro ya kai salihu eh ai in ta zai ka saurari ma hum sani'una me za su aikata kuma wa ma yusna ubihim me kuma za a aikata da su me za su yi kuma me za a saka musu da shi ka saurara za ka gani wasu tabir kai haƙuri eh kai haƙuri ai isbir kai haƙuri ala azahum bisa cutar su ونبئهم أن الماء matu قسمة بينهم bainahum wa nabbi'ihum ka ba su labari annal ma a cewa ruwa ismatun to shikenan sai aka fito da fa eh shikenan dutse ya rika nishi kamar mai nakuda yana nan yana nishi yana nishi sai bil sai taguwa ta fito daga dutse to da ta fito sai Allah ya ce to a gaya musu ruwan da suke sha na gari yanzu ba su kadai bane su da ita ne idan suka sha yau to gobe kuma ita sai ta shanye duk abin da suka sha yau ita kaɗai gobe duk za ta shanye shi saboda haka ita ta shayi ne gobe su kuma su shayi ne to haka za a tafi rayuwa a jarraba a gaya za su iya eh to shi kenan sai ce wannan bihum ka ba su labari kai salu annal ma a cewa ruwa ismatul rabo ne ai maksumin abin rabawa ne bainahum tsakanin su wa bainan nakata da wannan taguwa wa yawmul lahum yini ɗaya nasu wa yawmul lahayni ɗaya kuma nata kullu shirin كل شرب مهتدر muhtadar kullu shirbin dukkan sha ai nasibin rabu min al na ruwa muhtadarun ai abin halarta ne ya haduru al qawmu yawmahum wato su jama'a za su halarta wurin shan ruwan ayinin su eh wannan qatu ita kuma taguwar yawmaha za ta wato halarci ruwan yawmaha yininta to fata ma dau ala zalika sai suka zarce a bisa haka sun mamalluhu sai suka kosa masa fahammu bi qatlin naqati sai suka yi nufin za su je su kashe wannan taguwa fata na bana dau ونادوا صاحبهم فتعاطي فأقر Fanado sahibahum da suka yi nufin za su kashe ta sai suka ka suka kirawo abokinsu ɗaya daga cikinsu kudaru sunansa kudaru suka kira shi liya fito don ya kashe ta fata aɗa aita na wala sai ba sai ka takobi fa a ƙara bihin na ƙasa sai soke taguwar da shi ai katalaha ya kashe ta muwafaqatan lahum don dacewa da ra'ayinsu فكيف كان عذابي ونذر wanzur to yaya azaba ta ta kasance a cikin su eh wani zuri da inzari da radina lahum gare su bil azabu da azaba qabla nuzuli kafin saukarsa ai wa qa mawqi'ahu ya am kuma afkarsa eh wa bayyana hu sai ya fada ya bayi bayanin bayanin azabar bi qawlihi da fadin su sai shi ya إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم كهشيم المحتضر.
المحتضر to mu dai mun aiko musu wato tsawa tsawa ce wahidatan guda ɗaya fakanu sai suka ce ka hashim kamar da diddigaggen muhtadar wato karmami huwa allazi yuj'alu li garami wato shine wato yuj'alu huwa allazi yaj'alu ko kuma yuj'alu ko yaj'alu li garamihi haziratan shine wanda yake yi masa shinge wato abinda wato manomi yake yin shinge da shi ga wato dabbobinsa amin ya bishi shajari daga busasshen wato ice wa shauki da kaya Eh, ya hafazu hunna fi hamin zabi yana kare su a cikin wannan shingen min zabi daga kuraye wasu bayi da namun dawa wa ma sakada min zalika abinda duk ya faɗi ƙasa daga wannan abin da aka yi shingen ai fadasatu to kuma dabbobin suka tattaka shi huwal hashimu shine wanda yake hashimu shine diddigaggen wato wanda yake faduwa a ƙasa dabbobi su kashi akai su tattake to shi ake cewa hashimu ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر muddajir wallahi haƙiƙa mun sauwake alƙur'ani da zikiri saboda a wa'astu da shi kuma a haddace shi eh fa hal min muddakirin akwai mai wa'astuwar akwai kuma wanda zai kiyaye shin كذبت قوم لوط bin بالنذر nuzutu kuma an shiga annabi nuzu shi ma za a faɗi ya aka yi dan dai dan duk su dau izina da abin da ya faru eh Allah ya ce mutanen annabi ludu su ma sun zare fantar da annabi ludu bin nuzuri wato da masu gargaji saboda abin da za yake jam'i idan ka sare fantar da annabi ɗaya duk ka sare fantar da annabawa eh saboda abin da suka zo da shi yana daga cikin sharɗin musulunci ka yi imani ai da manzanni an tumina billahi wa mala'ikati wa rusulihi wa kutubi ko wal yawmil akhir ai shine imani ka gani saboda duk annabawa baki daya sun tarayya akan sun zo da tauhidi ne eh bayan tauhidi kuma kowa ake aiko shi a lokacin abin da ake bukata a lokacin kamar annabi shu'aibu bayan tauhidi lokacin abin da ya yaɗu a lokacinsa to wato tauye ma'auni sai aka ce bayan tauhidi ya magana akan tauye ma'ani ya kira a daina yin sa eh annabi Musa da yazo bayan kiran bayan kiran wato bayan kiran da yi na tauhidi kuma ya kwato yancin wato banu Isra'ila daga hannun kibda hannun Fir'auna eh kuma ya soke allantakar da shi Fir'auna yake da'awarta to kowa daga cikinsu akwai abin da yake a cikin zamaninsa manzo Allah ne aka haɗe masa gaba ɗaya eh, komai yana ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, duk wanda wato yake zamanin manzo Allah to ba zai tsira ba sai ya bi manzo Allah in ka bi manzo Allah ka tsira in baka bi shi ba baka tsira ba eh, shi ba yi da wata iyaka eh, in ka duba duk sanda ake kissa annaba kowa sai a ji gun wanda aka aike shi eh, adawa ga wanda aka aiko samuda ga wanda aka aika mu tafikawa ga wanda aka aika amma manzo Allah ba ce ga wanda illa nas ce aka ba arsalnaka illa kafatan linnas amma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazir dukkan mutane eh, har aljanu suna ciki eh, sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kiran mutane ya kiran aljanu duk suka zo suka imani da shi illa qalilan mhm kanu ka je mu ko Mm. to kazzaban qaumu ludun wato mutanen annabi ludu sun sarrafantar bin nuzuri zato da gargadi ai bil umuril munzarati da abubuwan da aka yi inzari da ta lahu gare su ala lisanihi bisa harshen annabi ludu to shikenan da suka sarrafantar ya muka yi da su إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل allalun mu dai mun aika musu wato tsakon kwani alaihim a kansu ai rihan mun aika musu iska tarmihim da take za ta jajjefe su bil hasba'i da tsakon kwani wa hiya sigarul hijarati sune hasba'u sune kananan duwar watsi eh wato kanana ne wato koma bayan a- alwahidu dunar kafi guda ɗaya tana koma bayan wato abin da yake na cikin wato tafin hannu to fahuliku sai aka hallaka su wato aka hallaka su da wannan wato wannan wannan duwar watsin da kuma kisfe su da aka yi ya aka yi illa ala lut sai dai iyalin annabi lutu wahum ibnu tahu su ne ƴaƴansa mata guda biyu ma'ahu suna tare da shi نجيناهم su بسحر wa'annan mun tserar da su bi sahar a lokacin sahur ai min al asar a dare ga kafin asuba ai waqta subhi lokacin asuba min yawmin daga yini gairu muayyanin wanda ba ayyana ba walau walau urida min yawmin muayyanin da an yi nufi ne a bayyana mana wato abin ya faru a rana muayyana to lammu ni asarfu da an hana shi ba zai sarrafu ba لأنه معرفة هذا معرفة معدول عن السهيل لأن حقه أن يست أن يستعمل في المعرفة بأل سأسا مسأل وهل وهل أرسل الحاسب على آل لوط شن أن أيكو وانا تكون كون مسألة عند لوط أي أولا دفركو أولا نزنتك غلابيني إيه وأبرى عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني أن- بأنه منقطع وانا دنهوني مجي
نجينا- نجيناهم بسحر nahu wato mun tserantar da su mun tserar da wayannan mutanen ala ludin din mun tserantar da iyalansa bisa harin a kwanakin sahur eh duk iyalansa an tserar da su banda matarsa eh ita matarsa ita ce kawai bata shiga cikin wato tsiran ba saboda ita wayannan mutanen nasa ita take shiryar da su akan duk abin da ya shigo gidan annabi nuhu Id- ai, annabi ludu idan annabi ludu ya baki da rana za ta kunna wuta ta kashe hayaki ya tashi su san yayi baki idan da daddare ne su kunna wato haske ya tashi to shikenan sai aka ce to kowa ya fita duk sai aka ce annabi lutu ya fita da mutanensa amma fa duk wanda ya fita kawai ya waiwaya ya ga masifar da za ta faru Eh, idan shi ya waiwaya ya gani to shi ma zai shiga ciki to shikenan annabi lutu ya fita daga garin yana fita Allah ya yi wa malaka jibril umarni ya ce farko a kisfe kasar shikenan aka ɗaga garurruka garurruka ne guda hudu aka ɗaga su sai da aka kai su sama sai aka juyo su sai aka kife sai kuma aka taso a ɗairin ababil wannan jama'a ta tsuntsaye suka zo kowane tsuntsu da- da tsakuwa a bakinsa da sunan wanda za a jefawa eh suka duk suka jefa musu to ana yin wannan matarsa wannan sai ta juya ta gani sai ta yi kururuwa ce mutane na mutane na shi ta ma ak- sai aka hada da ita Ahem.
نعمة من عندنا ni'ima ce ai in aman ni'imtawa ne min indina daga wajen mu كذلك نجزي من شكر ai irin wannan sakamakon haka muke saka wa man shakara wanda ya gode wa al'umma na ni'imomin mu huwa muminu shine mumini aw man amara ko kuma wanda ya imani billahi da Allah wa rasulihi da manzannin sa wa da'ahum kuma ya biyayya gare su ولقد أنذرهم بطشتنا fatamarau bin nuzur wallahi haƙiƙa dankanmu ta yi musu ta gargaɗe su ai hawafin ludu wato annabi ludu ya tsoratar da su ba shatana wato dankanmu ai akhazatana ruqam iyahum gari su bil azab da azaba fatamarau ai sai suka zarce fata da- ai tajadalu sai suka yi jayayya eh wa kazzabu kuma suka sarefantar da shi bin nuzuri wa kazzabu suka sarefantar bin nuzuri ai bi inzarihi da gargadin da ya yi musu ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ayunahum wala kaddara wa duhu wallahi haƙiƙa wato sun neme shi an zaifi ga bakinsa ai bi an yi khaliya bainahum wa bainal qaumi ya wofintar da tsakaninsa da tsakanin bakin allazina atahu wanda suka zo masa fi suratul adyafi cikin surar baki eh li yakhbasu dan su yi kazanta bihim da su wa kanu mala'ikatan su kuma bakin nan ashe mala'iku ne shikenan ba su mala'iku bane to shikenan da suka zo shi kuma annabi lutu bai sani ba ya- hankalinsa ya tashi sai an suka ce a'a kan hankalinka ya tashi mu manzannin ubangijinka ne فذوقوا عذابي mun ونذر zo to faɗa masana sai muka shafa ayyunahum idanuwansu ai amainaha mun wato mun makantar da ita waje allaha muka sanya fuskokinsu bila shakkin ba da tsaga ba wato wato sai ta zama kamar sungungun bai ɗaya fuskar tasu ba wato alamar gurbin ido ba alamar gurbin hanci ba alamar gurbin baki Eh, duk aka shafe eh, bila shakkin ba da wata tsaga ba ka baƙil ka baƙil waje kamar sauran fuska bi an safaka ha jibrilu shine malaika jibrilu ne ya mari fusakun su bi janahi da fufukensa shikenan sai suka zama duk sun sun makance babu ido babu hanci babu baki eh to fa zuqu ku dan tsani fa qulna lahum sai muka ce da su zuqu azabi ku dan tsani azaba abazaba ta wa nuzuri da inzali gargadi na wa tahwifi da tsoratarwa na ai ku ku dan tsani samaratahu natija abinda wato abinda kuka yi wa fa'idatahu da fa'idarsa ولقد صبحهم بكرة عذاب عذاب مستقر wallahi wato hakika a- wato azaba ta zo musu lokacin safiya ai wakatar subhi lokacin asuba min yaumin daga yini gairu muayyanin wanda ba ayyana ba kamar yadda muka faɗa yanzu a baya eh, da muayyani ne zai sa masa ma'arifa wato hakika wato azaba ta ai- an waye musu gari da azaba mustaqirrun ai da'imin madawwami muttasilun mai saduwa bi azabil akhirah da azabar lahira ma'ana mai saduwa da azabar lahira tun daga lokacin da aka yi musu wannan azabar har a tashi alkiyama ba za a daina yin ta ba eh su za su zarce a cikin azaba har a tashi alkiyama eh mhm.
فذوقوا عذابي ونذر ɗanɗani azaba ta wani zuri da gargaɗi na ولقد يسرنا القرآن للذكر lizzikir فهل من مدكر wallahi hakika mun sauke qur'ani lizzikir saboda a wa'azu da shi kuma a haddace shi fa hal min muddakirin shin akwai mai wa'azuwa ولقد ولقد جاء آل فرعون fir'aunan النذر nuzul wallahi haƙiƙa masu gargaɗi sun zo wa iyalan fir'auna ai qaumahu sun zo wa mutanensa ma'ahu tare da shi sun zo don su yi musu gargaɗi yarin zar ala lisan musa bisa hashin annabi musa wa haruna da annabi haruna falam yu'minu bare ba su imani ba bal kazzabu كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم akhadha azizin muqtadir bar bare dai kazzabu sun sare fantar da ayoyin mu kulliha baki ɗayan ta ai a tisu guda tara allati utiha musa wanda aka bawa annabi musa to fa akhaznahum sai muka rike su bil azabi da azabi akhadha azizin irin riko na kauyi mai karfi muqtadirun ai qadirun mai iko wanda la yujuzu fi shay'in ba wani abu da zai tsere masa أكفاركم خير من أولئكم أولئكم am lakum ma'atun fi zubur a ku farukum yanzu kafiranku ya ku qurayshawa khairun ku kuka fi min ulaikum daga wa'ancan yanzu ku quraysha ana muku wannan kizosu ku yanzu kun fi duk wa'annan da muka lissafo eh mutum ɗaya in aka zo za a- za a kiyasta da ku mutum ɗaya eh sai an sa wajen mutum ashirin irin ku sannan za ku yi mutum ɗaya masu tsayi masu ƙarfi eh masu wato danka eh kuna nan kuna zaune duk ku je daga yadda aka yi da su shine ubangiji ya ce yanzu ku yanzu ku kafiran ƙurayshawa eh ko kuka fi wa'ancan da aka hallakar eh ko kuka fi su eh amlakum bara'atu wato ma'ana kun fi mutanen wato annabi nuhu kun fi mutanen annabi hudu kun fi mutanen annabi salu kun fi mutanen wato annabi ludu kun fi mutanen fir'auna eh to duk kun fi su amlakum bara'atu ko kuma ku dai kafirin ƙurayshawa kuna da wani wato shaida ta wato kubuta min azaba daga azaba fi zubura a cikin alkutubu da tattafai kuna da ita wal istifham istifham na fil mawdi'aini bi ma'anan nafi korewa ne ai laysa al'amru kazalika lamarin ba haka yake ba am yaquluna nahnu jami'un muntasir am yaquluna ko suna faɗa su kafir kafiran qurayshawa nahnu jami'un ai jam'un mu taro ne muntasirun wato masu yin nasara ala muhammadin bisa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma qala abu jahalin yayin da abu jahal ya faɗi haka yau ma badar ranar badar ya ce inna jam'un muntasirun mu wato jama'a ce masu nasara a ran badar abu jahal ya faɗi wannan to nazala sai Allah ya ce sai hu zamul jam'u sayuhzamu jam'u wai walluna dubur sai Allah ya ce to shikenan tunda ya faka to mu kuma za mu karya wannan taron nasu kuma za su juya su bada baya su gudu to fa huzin mu sai aka karya su bi badarin a badar wa nusra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka taimaki manzo Allah Allah ya taimaki manzo Allah alaihim akan su
bal as-sa'atu idhum maw'iduhum wasa'atu abhim wa ma farada sa'al qiyama ita ce ma alqawarta su bil azab da azaba wasa'atu ita sa'al qiyama azabuha azabata adha ita tafi girman musiba wa amaru ita tafi tsananin wato daci min azabin duniya daga azabar duniya innal mujrimina fi fi dalalin dalalin wasu wasur haƙiƙa mujrimai su ne wato kafirai sun tabbata wato fi dalalin cikin bata ai halakin halaka bil qatl da kisa fi duniya a duniya wasu urin kuma sun tabbata cikin wuta ai narin wuta musa'arta abai wato gurawa bil tajdid ai musa'arat musa'aratin ai muhayyajatan abai wato wato abin motsawa fil akhirati a gidan lahira wato ita kanta wuta wato nan kalon aka aka sa wato in aka ɗauko abu aka sa shi a wuta idan wuta tana ta farfasa sai ga shi kansa yana motsi ko a to ita wannan motsin na lahira ba irin wannan bane akwai motsin na lahira eh shi motsin wanda aka sa a wuta a ranar lahira motsinsa ya fi motsin abin da aka sa a cikin yana dafa so dubu saba'in Eh, kuma wannan na nan duniya idan aka sa abu a wuta in ya sha wuta ai zai nuna in an taɓa shi sai ya riddige to wancan baya nuna a haka aka a haka za a bar shi wutar tetacinsa a tai masa azaba a tai masa azaba haka zai dawwama fa ba ranar karewa saboda mushriki ne to haka za a bar shi eh to dan nan kaga an ka tsora ba wuta ya tafasa ko ya nuna ai sai ka dauke shi to can ba nuna haka za a ta tafiya Allah ya kiyaye mu Mm.
yawma yashhabuna fi an-nari ala wujuhihim bubu masa sakar yawma yushabuna ka tuna ranar da za a janyo su a rika jan su finar a cikin wuta ala wujuhin da fusakun su wato da fusakun za a rika jan su eh maimakon a ce fusaku suna sama to su nasu a ƙasa suke ana ja eh ai fil akhirati a gidan lahira wai qalu lahum za a ce da su zuqu ku dandanin masa sakar wato shafa wutar sakara ai isabatu jahannama shafa wutar jahannama lakum gare ku inna kulla shay'in shayin khalaqnahu halakalahu bi qalam mu dai kowane abu mun halice shi bi kadirin da gwargwado ai bi takdirin da gwargwajewa halin hali ne min kulli ai muqaddarin abun gwar- abun kaddarawa da gwargwajewa eh muqriya kullu bir rafi kullu kin inna kullu eh mubtada khabruhu halakanahu shi labarin sa wa ma amruna وما أمرنا إلا واحدة kalamin bil basar lamarinmu ba to umarninmu da shi'in ga abu nuridu wujudahu da muke son abin ya samu in muna son komai ya samu eh kawai cewa za mu yi wato kawai kawai in muna son ya samu kamar kiftawa gani ne abin ya samu eh wato kalamin basar kamar kiftawa gani ne fi sur'ata a cikin gaggawa hiya qawlu kun cewa za a yi kun shi fa ba faɗar za a yi ba eh kaddara ta za a yi eh fa yujadu kawai abin sai a same shi kamar da yake cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر wallahi haƙiƙa mun halakar da ashiya'akum ai ashbahakum wanda suka yi kama da ku fil kufur a cikin kafirci min al umam al madiyati daga mutanen da suka shuɗe eh, ku qurayshawa irin ku wanda suka kafirce wa manzannin su to duk mun halakar da su to fa hal min muddakirin to akwai wanda yake zai in- zai zai zai tunani zai wa'azu istifhamu bi ma'anar amri istifhamu ne ma'anarsa umarni ne ai iddakiru wa ta'izu ma'ana ku yi tunani kuma ku wa'azu da abin da ake gaya muku وكل شيء fa'aluhu فعلوه fi في zubur الزبر dukkan abin da suka aikata ai alibadu bayi duk abin da bayi suka aikata maktubun an kun rubuta ne an rubuta shi fi zubur a cikin littattafan wato na mala'ikun nan masu kiwo wa kullu sagirin wa kabirin kabirin mustaqar mustaqar duk abu da yake komin kankantarsa komin girmansa min zanbi na daga zunubi awul amali ko kuma aiki na gari mustadarun ai muktatabun abin rubuta ne fil lawhil mahfuz a cikin allal lawhil mahfuz innal muttaqina fi fi jannatin jannatin wa nahar kaga masu tsoron Allah fi jannatin sun tabbata cikin gonaki wani harin da korami Allahumma ij'alna minhum
fi maq'adi sidqin 'inda inda malikin malikin muqtadir suna mazauni na gaskiya ai majusu haƙƙin mazauni tabbatacce na gaskiya wanda lalaga wa fihi ba ya sasshiyar magana a cikinsa wala ta'sim ba laifi wa da bihil jinsu wa quri'a maqaid almana annahum fi majalisin su suna mazaune ne min aljannati daga cikin aljannatu salimatun min lagwi kubutacciya daga cikin dukkan yasasshiyar magana wata asimu da laifi bi hilafin majalisar duniya sabanin mazaunai na duniya da ake zama hira faƙalla an faƙalla an tus- faƙalla an taslama min zalika da wuya wannan mazaunin ya kubuta daga wato waso- daga wasan wargi ko kuma wato da ɗaukar laifin an zauna a irin eh, zaman duniya wa- a cikin a zaman duniya eh, wa ukhb- wa uriba haza khabaran saniyan eh, wa badalan wa huwa sadiqun yubdalul ba'd wa ghairi hmm, inda malikin wato sun tabbata cikin mazauni na gaskiya a wajen mamallaki eh wato misali ne na mubalagata na isa mutuka ai azizul mulki eh wajen mabuwayin mulki wasi'uhu kuma mai walwal mulki eh muqtadirun kuma qadirun mai iko wanda la ya'juzu shay'un la ya'juzu shay'un ba wani abu da zai gaji da shi ko ya tsere masa duk abin da yake nufi haka zai faru wa huwa Allah ta'ala shine Allah ta'ala eh wa inda inda nan isharatun illa rutubati wal wal qurbati wato inda din nan tana ishara zuwa wato a rutubatu wato daraja wal qurbati da kusanci min fadlihi ta'ala daga falla Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الرحمن علم allama alquran arrahman ubangiji mai rahama allama man sha'a shine ya sanar da wanda ya so alquran ya sanar da shi alqurani خلق الإنسان allamahu علمه albayan shine ya halicci mutum ma'ana mutum dinnan jinsinsa duk mutum baki daya kuma allamahu albayan kuma ya ilmantar da shi yin furci ya faɗi abu eh shi wato ya halicci mutum wato ya ba shi hankali yadda zai tunanin abin da zai faɗa kuma zai tunani akan abin da wato aka gaya masa الشمس والقمر بحسبان ashamsu kaga rana wal kamaru da wata dukkan yajriya ne suna gudana ne bihis bihus bani da kididdiga eh shi yasa wani lokacin za ka ga rana ta fi tsayi wani lokacin ka ga dare ya fi tsayi duk a kididdige suke والنجم والشجر shajaru يسجدان yasjudan wan najmu tauraro shine wato shukar da mala saka lahu babu makyangema gare shi minan da bata daga tsirrai wasu shajaru da kuma shajaru shine malahu saka wanda yake da makyangema wanda yake a tsaye yasjudani dukkansu suna sajada ay yakhda'ani suna kankan da kai bima yuradu minhuma da abinda ake nufi daga gare su rafa'aha wa wada'a al-mizan والسماء رفعها ووضع الميزان was samaa ita kuma sama Allah rafa'aha ya ɗaukaka ta ya ɗaga ta wa wada'a kuma ya ajiye al-mizan adalci ai asbata al-adla ubangiji ya tabbatar da adalci domin shi adali ne ألا تطغوا في الميزان mizan Allah ta ɗagau ai saboda kakwai zalunci fil mizan a wajen aun- a wajen ma'auni eh, abinda ake cewa mizan ma'auni alwazunu abinda ake ana ake nada shi da wato ake auna shi da nauyi eh, kamar wato abinda ake sawa a sikeli in an ce kuma kailu abinda shi kuma ake auna shi da kwano eh, to duk ubangiji ya haka ne dan kakwai zalunci eh, Allah ta juru kakwai zalunci a cikin awan وأقيموا الوزن بالقسط wala ولا تخسروا tuziru الميزان al-mizan ku tsaye da alwazin awo bilqis da aibil adl da adalci wala tukhsiru al-mizan kab ku tauye al-mizan ma'auni tanqusu wato kab ku tauye al-mawzun abinda wato za a auna eh in an zo gunku za a yi awo to abinda za a auna a gurin ku to kab ku tauye wannan ma'aunin وط- والأرض وضعها للناس haka nan ubangiji wal arda ya sanya ta wal arda ƙasa wada'aha ai asbataha ya tabbatar da ita lil anamu ga talika ai lil khalqi ga halitta al insu wal jinni mutane da aljinni wato lil khalqi ga halitta ai al insi mutane wal jinni da aljinnu wa gairihim da wasu su فيها فاكهة wannan zatul akma أكمام akwai kayan marmari a cikin ta wannan hal da dabi ne al mahudu abin sabawa da shi zatul akamam ma'abuta kwafso ya'au yatin birgamin ɗal'uhahu datta والحب ذو العصف Raihan, والريحان haka nan ma kwaya kal hindati kamar hiddawa sha'ir da da sha'ir zul asfi ma'abucin attibni kaikayi war raihan da raihan shine alwarq wato ganye awul mashmum ko kuma abin shekakkan shin sa فبأي آلاء rabbikuma ربكما تكذبان tukazziban to kai mutum da aljan ku mutane da aljanu da wayannan ni'imomin ubangijin kuke sarrafantawa ne zukirat an ambaci mafi ayi ala rabi kuma ta kusi ban hida wa salasi na maratan su talatin da ɗaya eh wal istifhamu istifhamu nan fiya a cikin dalil taqriri saboda tabbatarwa ne limara wal hakimu saboda abinda hakimu ya rawaito an jabir daga jabir kala yace qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suratul rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana suratul rahman hatta khatamaha har dai ya kai ta karshe shikata sun makala sai manzo Allah ya ce mali arakum sukutan yaya nake ganin ku kun yi shiru kun yi kawai laljinnu kanu ahsana minkum raddan wallahi aljanu sun fi ku wato raddi akan abin da ake karanta wannan ma qara'atu alaihim hazihi al-ayata marratan ban karanta musu wannan aya marra ɗaya ba fa bi ayyi ala rabbi kuma to kasiban illa qalu sai aljanun sun ce wala shay wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu wa ya nukazzibu nukazzibu falakal hamdu ba ba to ba abin da muke sarrafantowa daga daga ba ba mu shar- ba ba ba abin da muke sarrafantowa daga nimominka ya ubangiji kuma godiya ta tabbata gare ka haka mana haka aljanu suke ta faɗa amma ku kun zauna kun yi shiru to shine manzo Allah ya ga sahabbai Mm.
adatul qur'ani na'am adatul qur'ani hada alqur'ani kullama zakara wa idan duk sanda ya amba- ya ambaci wa idan narko azabahu bi wa'adin sai kuma ya gaba ya sai kuma ya- ya biyo da shi biyo adin da alƙawari za zakara azmatan wa jabarutan idan wato ya faɗi wato azmatan ko eh, azma wajen barutan da wato da da wato da ƙarfi wa qaharan wa ƙaran da rinjaye zakara rahmatan wa lutfan sai kuma ya ambaci rahama da tausasawa suratul qamari to suratul qamari suratul qaharin sura ce wato ta rinjaye wa jabarutun da wato tsauri takarrara fiha fa kaifa kana nadiri salasa marratin wato ya maimaita wato fa kaifa kana nakir wato salasa marratin so uku wa rahmatuhu sabaqat ghadabuhu wato rahama ubangiji ta rigayi wato wato azabansa fa ata bi suratir rahman to sai da ya gama da ita da gargadin da aka yi sai kuma aka zo da suratul rahman takarrara fiha fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba ya maimaita ya ya ala rabbi ma tukazziba a cikin ta salatina marratan wato marna talatin sarat ida wa salatina marratan ta zamo ice- ta zamo wato marna talatin da ɗaya kenan مقتضى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها eh saboda hukuncin wanda ya zo da kyakkyawan abu to za a gaya za a ninka masa shi so goma إذا كان الوعيد مرة idan wato narko ya zo musu ɗaya aka faɗe shi يكون الوعد عشر مرات to shi kuma a faɗi alƙawarin alheri shi kuma so goma tunda can an faɗi guda uku eh, an faɗi yin zarin guda uku narkon da za a yi to kaga uku an lissafa ta goma ta zama talatin Mm.
آخر سورة القمر يناسب أول سورة الرحمن to ƙarshen suratul kamar ya dace da farkon suratul rahman آخر سورة القمر في مقعد صدق wa عند malikin مليك muqtadir ƙarshen suratul kamari Allah yana cewa fi maqad sirkin inda malikin muqtadir نعم الناس يحشرون إلى المحشر ثلاث فرق wato mutane za a taro su zuwa taron alkiyama su zama a ba- a bisa kaso wato kala uku فريق في الجنة akwai 'yan aljanna Allahumma ja'alna minhum وفريق في السعير akwai wanda za su shiga wuta azan Allahu ajarana وفريق في مقعد صدق عند مليك to akwai kuma na uku su kuma suna wajen wato suna makad mazauni na gaskiya wajen wato ubangiji mamallaki الصادقون wato su ne masu gaskiya كما قال الجنيد kamar yadda al-Imam Junaidu ya faɗa من إذا قلبوا في النار wanda idan aka nemi aka eh?
من إذا قلبوا في النار لم يوجدوا wanda idan an neme su a wuta ma ba za a same su ba وفي الدنيا لم يوجدوا idan an neme su a duniya ma ba za a same su ba وفي الجنة لم يوجدوا in ma aka neme su a aljanna ba za a same su ba بل هم في مقعد صدق عند bari مليك su suna mazauni na gaskiya a wajen mamallaki mai iko هم الصوفية su ne sufaye alhamdulillah yan dariƙa kenan
يقول سيدنا علي sayyidina ali ya faɗa Allah ya yarda da shi صوف ثلاثة هروب na sufin salasatu burudin sufi wato harafi uku ne la budda min sabrin ba mak- ba makawa da haƙuri wa sidiqin da gaskiya wa safa'in da kuma eh, wasu fa'in da tsarkaka wa la budda min wuddin ba makawa daga soyayya wa wirdin da kuma yin wurdi wa wafa'in da kuma cika alkawari wa la budda min faqrin ba ba makawa da wato mutum ya jure wa talauci wa fardin da kuma kaɗaitaka wa fana'in da kuma ƙarewa sadiquna fi kulli aqwalihim wa su wato a'malihim.
su ne masu gaskiya cikin dukkan ayyukansu da kuma abin da suke faɗa ya yi kyau alhamdulillah
Ila, gila ka ce lamma nuzilat, usjudu lirrahmani, na'am lamma nuzilat, usjudu lirrahmani, wato yayin da aka saukar da usdulin rahman qala kuffaru makkata, sai kafiran maka suka ce man rahmanu, wato me kuma rahmanu fa ankaru, sai suka yi wato inkarin wannan rahmanu qalu la na'rifu ar-rahman, mu dai ba mu san ar-rahman ba fa anzalallahu ar-rahman, sai Allah ya saukar da ar-rahman yani allazi ankartumuhu, yana nufin wato abin da kuka yi inkarinsa huwa allazi allama al-qur'ana, shine wanda ya koyar da alkur'ani wa qila hadha jawabun li ahli makkata, waka ce wannan jawabi ne ga ahli bakata hina qalu yayin da suka ce innama yu'allimuhu bashar, kaɗai dai manzo Allah wani mutum ne yake koya masa alkur'ani wa qala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu allama al-qur'ana, Al-Rahmanu shine wanda ya sanar da shi Al-Qur'ani.
يعني علم محمد القرآن Yani yana nufin wato shine ya sanar da Annabi Muhammad Al-Qur'ani.
وقيل علم القرآن Wani kaulin aka ce allama Al-Qur'an.
يسره للذكر Na'am, يسره للذكر yassarahu ya sauke shi da zikiri wato ga haddacewa ليحفظ dan a kiyaye shi ويتلا wai tula a kuma rika karanta shi.
ذلك أن الله عز وجل Wannan ko saboda Allah Azza wa Jalla أدى نعمه على عباده ya kirga ni'imominsa ga bayinsa فقدم أعظمها نعمة sai ya gabatar da mafi girman ni'ima a cikinsu وأعلاها رتبة mafi ɗaukakar ta daraja هو القرآن shine العظيم alkur'ani mai girma لأنه أعظم وحي الله domin shi ne mafi girman wahayin Allah إلى أنبيائه zuwa ga annabawansa وأشرفه- وأشرفه shi ne mafi منزلة eh, shi ne kuma mafi ɗaukakarsu a matsayi عند أوليائه a wajen wato masoyansa وأصفيائه da tsarkakukunsa وأكثره ذكرا kuma shi ne mafi yawansu ambato نعم وأحسنه في أبواب الدين kuma shi ne mafi kyansu a cikin wato han- wato babi babin addini أثرا asiran wato alamarsa وهو تنام الكتب السماوية wato shi ne wato tsororin wato littattafai wato wanda aka saukar da su daga sama tozonsu نعم على أفضل البرية a bisa mafifitan wato halitta نعم خلق الإنسان su ne manzanni ko نعم Eh, duk wa'anda aka saukar masa to wannan shine sama da su shi alkur'ani نعم halakar insana ubangiji ya halicci mutum يعني آدم عليه yana السلام nufin annabi adam alayhi salatu wassalam قال هو ابن عباس abdullahi dan abbas ne ya faɗi wannan علمه البيان kuma ya sanar da shi bayani يعني أسماء كل شيء yani ya sanar da shi sunayen kowane abu وقيل علمه اللغات كلها Wa- wani kaulin aka ce a ya sanar da shi lugogi baki ɗayanta كان آدم sai annabi adam ya zamo يكسن يتكلم بسبع بسبع مئة لغة annabi adam ya zamo yana magana da wato harshe guda ɗari bakwai نعم وقيل الإنسان wani kaulin aka ce a insani mutum اسم جنس suna ne na jinsi وأراد به جميع الناس kuma ana nufin wato wato dukkan mutane da shi وعلى هذا a bisa wannan ne يكون معنى علمه البيان wato ma'ana allamahul bayan zai zamo أي النطق الذي يتميز به على سائر wato الحيوانات ai har wato furcin da zai zai keɓanta da shi a sauran bisa wato sauran halitta نعم وقيل علمه الكتابة wakila wani kawai aka ce ya sanar da shi alkitaba wato rubutu نعم والفهم ko kuma ya sanar da shi littafi kai wal fahama da fahimta والإفهام da kuma fahimtarwa حتى عرف hatta a rafa har dai ya san نعم وما يقال له abin da za a gaya masa وقيل علم كل قوم wato wakila an ce wato ilimin kowane muta kowane mutane kowace jama'a لسانهم الذي يتكلمون به shine harshen su da suke magana da shi وقيل أراد بالإنسان wakila ka ce kuma wato yana nufi da mutum muhammadan sallallahu yana alaihi nufi da ya wasallam ce wato allama halakar insana to yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allama kul bayana ya sanar da shi bayani yani bayana ma ya kunu ya to ya sai yana nufin bayanin abin da zai kasance wa ma da kana abin da da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi sallallahu alaihi wasallama yunabbi'u al khabar al awwalina yana ba da labari ga labarin mutanen wal farko akhirina da kuma wanda za su zo nan gaba har ƙarshe wa an yawmiddin da kuma ranar sakamako wakila allamahu bayan al ahkami wakila wani ƙaunar aka ce ya sanar da shi bayanin wato hukunce-hukunce al halal wal harami tsakanin halal da haram aw al hudud wal ko ahkami kuma hu- iyakoki da hukunce-hukunce da lai to mu karasa
خلق الإنسان من صلصال Eh, كالفخار halakal insani Allah ya halicci mutum shine annabi Adamu min salsalin daga ɗinin laka ya fi busasshe yusma'u lahu salsalatun wato ana jin wato ƙara lahu gare shi ai sautun ana jin sauti ga wannan ƙasar izanu kira idan aka kwankwasa shi kal fakhar kamar ƙaro wa huwa shine ma dubiya abinda aka aka dafa shi min ɗini wato daga laka وخلق الجان من مارج من نار ya halici wa halakal janna ya halici aljan kuma shine abal jinni uban aljanu wa huwa iblis shine iblis ya halice shi min marijin daga macudanyi min narin daga wuta huwa lahabuha shine cin wutar alkhalis wanda yake tsarkake min duhan daga wato ya- wato hayaki wato ma'ana babu hayaki zanzan wutan ne da shi aka halice shi فبأي آلاء ربكما rabbikuma tukazzibatu da تكذبان wani ni'imomin ubangijinku kan mutum da aljan kuke wato sarrafantarwa رب المشرقين ورب rabbul المغربين magribai ubangiji shine ubangijin wato wato magri- mashirikai ne wato mahudar rana a lokacin wato wato kaka da bazara eh wa mashriqu wa wato mashriqun fishita'i wa mashriqun fisaydi sune mashirikai ne wa rabbul magribai ne kuma ubangijin mafadar rana guda biyu kazalika mafada ta wato ta wato ta zamanin sanyi da mafada ta zamanin ta zamanin bazara فبأي آلاء rabbikuma ربكما tukazzibatu تكذبان don ni'imomin ubangijin ku ne kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan مرج البحرين يلتقيان ya wato ubangiji ya saki wato kogi guda biyu kogi na ruwan daɗi walmihi da kuma na wato na zartsi to kuma ga su yaltaƙiya ne sun haɗu fi ra'ayil aina idan wato a ganin ido suna haɗe nan nan wato ruwan zartsi nan kuma ruwan daɗi kuma ga su a haɗe amma kuma kowane ɗanɗanansa daban بينهما barzahu برزخ la لا يبغيان yabghiyan akwai madatsa bainahuma tsakaninsu ai hajizun mai datsewa min qudratihi ta'ala daga ikon Allah ta'ala ga su duk a haɗe suke ya in ka ɗebo ma mai zartsin ka zuwa mai daɗin to sai ya koma can ya in ka ɗau mai daɗin ka zuwa mai zartsin to sai ya dawo inda yake saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala eh la yabghiyani ai wato la yabghi wahidun minhuma al-akhari ba ɗayansu da zai yi wato shishigi a bisa ɗaya ɗan uwan nasa ba ya hata liɗu balle ya cuɗanyi bihi da shi فبأي ala آلاء rabbi kuma ربكما tukazziba da تكذبان wani imomin ubangiji kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan يخرج منهما اللؤلؤ wal والمرجان marjan ana fitar da wato bil bina'i yukhraju bil bina'i lil maf'ul wa bil bina'i lil fa'il kuma yakhruju minhuma lu'lu'u eh ana fitar da wato lu'lu'i da marjan minhuma daga su guda biyu ai min majmu'ihima daga wato tarayya su guda biyu ai as-sadiqu amma mai gaskata bi ahadihima da ɗayan su wa huwa al-milhu shine wato mai zartsin to ana fito da wato lu'lu'i da murjani wato khurzun tsakiya a hamarja au sigarin lu'lu'i ko kuma ƙananan wato wato lu'lu'i آلاء فبأي آلاء ربكما ربكما da تكذبان wani imomin ubangijin kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام kuma walhul jawari wato dukkan wato jiragen ruwa wato sun tabbata nasa ne almunsha'ati wadda aka farar da su aka halicce su filbahar a cikin kogi za ka gan su kal a alam kamar wato duwatsu ne kal jibal kamar duwatsu izaman a bisa girma wartifa'an da tudu zai za ka gan su to duk ubangiji ne ya halicce su kuma ga su a cikin ruwa ba za su nutse ba وبأي ala آلاء rabbikuma ربكما tukazzibatu تكذبان don nimomin ubangijin kuke sarrafantarwa ne ya kai mutum da aljan كل من عليها fa فان duk wanda yake kan doron ƙasa mai lo hayawani daga rayayye eh ai kowa ma hayawani ne domin wato kamar yadda masu mantiki suke faɗa al insanu shi ma hayawani ne amma naɗiki ne eh yana da bambanci da dabbobi amma shi ma kawai haiwani tun da rayayye ne da abin da yake rayayye haiwani ne amma al'insanu haiwanun naɗiƙo saboda zai yi tunani kuma zai faɗi abin da ya yi tunani yana da baki eh to shi ubangiji shi duk wanda yake kan taminal haiwan daga wato halitta dabbobi to da dabbobi da mutane kowanne fanin mai karewa ne ai halifin mai halaka ne wa abbara biman ya yi tabiri da man tagaliban saboda yin jawa da ukala ga masu hankali eh wato yin jawa da masu hankali da yace man eh ita kuma ma ana yin amfani da ita da gairil aqili wa yaqawu rabbika ويبقى وجه ربك ذو jalali الجلال wal والإكرام ikram sai zatin ubangijinka ne kawai zai wanzu eh ba abucin girma wal ikrami da girmamawa ga muminai bi an umihi da ni'imominsa alaihim gare su فبأي ala آلاء rabbikuma ربكما tukazziba da تكذبان ni'imomin ubangijinku ne kuke sarrafantawa kai mutum da aljan يسأله من في السماوات والأرض wato wayanda suke sammai da ƙasai suna tambayar ubangiji ai binudgin da furci au halin ko kuma da hali suna tambayar sa ma ya hata juna ilaihi abinda suke bukatuwa zuwa gare shi minal quwwati da karfi alal ibadati bisa ibada wa rizqi da arziki wal maghfirati da gafara ga da zalika da wannan wannan كل يوم هو huwa في fi شأن sha'an shi ne kowane lokaci yana cikin wato sha'ani yana cikin wani lamari yuzhiruhu da zai bayyana shi ala wafki ma qadarahu bisa dacewar abin da wato ya kaddara shi eh, fil azal tun azal min ihyayin daga rayawa wa imatatin da matawwa wa izazin da ɗaukaka wani wa izlalin da kaskantar da wani wa igna'in da kuma wato wadatar da wani wa idamin da kuma rasar da wani wa ijabatin wa ijabatu da'in da amsa wato addu'a wani wa ida isa'ilin da ba wani mai tambaya ga zalika daga wannan wannan duk wannan aiki ne na ubangiji فبأي آلاء ربكما da تكذبان wannan nimomin ubangijin ku ne kuke sarrafantawa ku mutum da aljan سنفرغ لكم أيها ayyuha sakala الثقلان sana burku sannu za mu yi nufi wato lakumu aili hisabikum za mu yi nufin mai muku hisabi ya ku sakala nauyaya guda biyu su ne mutum da aljan فبأي آلاء rabbikuma ربكما tukazziban da تكذبان wannan nimomin ubangijin ku ne kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا kuzo ya kai tarsashi ya tarsashin wato aljanu da mutane idan kuna da iko an tamfuzo ku fita min aqdari sama min aqdari sama daga sasannin sama kuna da wata hanya da za ku fita ku gudu to ku gudu ga ta nan eh eh, dukkan ku in kuna son ku gudu ga ta nan ku gudu eh to famfuzo ai wato shikenan ku je ku gudu ku fita ku gudu amurta ajizin umarni ne na gajiyarwa domin ba za su iya ba Allah ya gaji da su la tanfuzu لا تنفذون إلا illa bi sultan بسلطان ba za ku fita ba sai dai da iko ai bi kuwatin da karfi wala kuwata lakum kuma ba ku ba karfin kuma gare ku ala zalika bisa wannan فبأي آلاء rabbi kuma ربكما tukazziba don neman ubangijin ku ne kuke sarrafantawa kan mutum da aljan يرسل عليكما شواظ من نار misal ai kuma shuwazun ana aiko muku da shuwazun wato wato ci min narin na wuta bakin harshen wuta huwa lahabuha shine wato wato harshen wuta alkhalisu tsarkakakke min duhan daga wato hayaki wato zallan sai ga ma tana wani kore kore eh tunda ba wato ba hayaki a cikin ta aw ma hu ko kuma a, akwai hayakin amma tsantsan wutan ne wani hasin da kuma duhan ونحاس فلا فلا تنتصر.
تنتصران wani hasin da duhanin kuma hayaki wanda yake wato lalaba ba cin wato wuta biyu a cikinsa to falatan ta sirani ai ba za ku iya kare kanku ba ba za ku iya taimakon kanku ba ai tamta ani ba za ku iya hana kanku min zalika daga wannan ba bal ya su ukum wato zai kora ku ne ilal mahshar zuwa ga tashin alkiyama alhamdulillah فبأي آلاء ربكما riba da تكذبان wani nemomin ubangiji ku ne kuke sarrafa ta wa kai mutum da aljan alhamdulillah